بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة جوا أولا سافية تلهدي 28 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif 444 daidai da 25 ga watan tara shekarar 2022 miladiyya inda muke ci gaba da gabatar da daura a cikin karatun littafin العلاج بالرقى من الكتاب والسنة واللفر babban malami سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى wannan shi ne saboda na sha biyu sha biyar na wannan shi ne darasinmu na goma sha biyar a cikin yaren gira karatun wannan littafi يوم زام تاشي آه الثالثة عشر العلاج بالعسل ناي مغانا أكي جي ناشي زام الأنكارين بياني أيكو وكمان تاي وكمان تاي ومن تاوى أنفاني كم كوني أنكون شيء وبشي سياوش نعم yin magani ta hanyar amfani da kudan zuma ko zuma wacce ake amfani da ita malamin ce al'ula ƙwallon Allah azza wa jalla Allah maɗaukaki mabuwayi ya ce ya faɗa fi zikirin nahal game da ambatan zuma cewa ya khurujo min butuniha sharabun mukhtalifun alwani yana fitowa daga cikinta sharabun wani abin sha mukhtalifun alwanu wanda yake da sabanin launi fihi shifa'un linnas wanda a cikinsa akwai waraka ga mutane inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke masu yin tuntuntuni game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin mu'jizar da Allah ta'ala ya faɗa game da ainihin wato ita zuma Allah ta'ala ya mata wahayi na ilhama cewa alintakhiri min aljibali biyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun ku dinga rikar duwatsu da bishiyoyi da ma yankunan wasu gine-gine da mutane ke rayuwa a ciki kuna mai da shi matsayin gidajenku thumma kuli min kulli thamarat sannan kici daga dukkanin ƴaƴan daga dukkanin furanni ƴaƴan itatuwa iri nau'i daban-daban daban fasluki subula rabbiki zulula kuma ki bi hanyar ubangijinki yana abin horewa gare ki shi yasa Allah ce ya khuruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fi shifa'un linnas yana fitowa daga cikin ta wani abin sha wanda ke da sabanin launi wanda akwai waraka ga suwa ne cikin sa akwai waraka ga mutane an gane wannan الثاني نبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم وزن الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشفاء في ثلاثة وركى ناس أبوه وداؤه shurfi sharqati mihjamin cikin yanka da mai kaho yake wa mutum aw sharbati asalin da kuma shan zuma aw kayyati nar da kuma yin sakiya da wuta wa ana anha ummati anil kayyi amma ni ina hana al'ummata yin ainihin wato sakiya da wuta ita zuma tana da sinadarai masu yawa a cikinta dukkanin wani sinadari wanda ke kashe ƙwayoyin cuta nihaiyan a jikin ɗan adam akwai a cikin zuma daga cikin abubuwan da ya kamata mu dinga yin amfani da zuma a cikinsa musamman akwai sha da safi da ka tashi da safi ka ɗibi zuma cokali guda ka sa a ruwan ɗumi ka sha kafin ka ci komai alar riƙi idan kana yin haka da izinin Allah za ka samu waraka daga dukkanin mafi yawan cututtukan da mutane ke fama da su matsalar olsa ce matsalar hawan jini ne matsalar ainihin wato a cushewan ciki ne matsalar yawan gudawa ne matsalar yawan atini ne matsalar basir duk wannan zai maka magani da izinin Allah sannan ga ƙananan yara kuma a dinga lasa musu zuma a baki zuma a baki tana da girman tasiri na farko tana ƙara musu kaifin ƙwaƙwalwa da basira wajen fahimta na biyu tana ƙara wa garkuwar jikinsu ƙarfi ta yadda ba kowace irin ƙaramar cuta za ta yi tasiri wajen cutar da su ba abu na uku zuma tana taimakawa wajen fitar da dukkanin wata dauɗa da yaro zai je ya ɗauka ta bakteriya wanda yake sawa a bakinsa musamman lokacin da yaro ya fara haƙori galibi ba wai haƙorin ba ne ke jan wannan zawon da yara suke fa jama'a kun gane kuwa ba haƙorin ba ne ke ja ba fitowa haƙorin ke jin wannan ciwon ba ga ne likita ne shi ya sani wannan ƙaiƙayin da yake ma yaran duk abin da suka rarmu sissa a baki duk abin da suka kama sissa a baki to waɗannan abin da suke dangwalo ƙasa ya sa a baki idan gwalo da ta a cin ya sa a baki idan gwalo ƙura ya sa a baki wannan abin shi zai je ya sa sai wannan abin da yake lasa sai ya maida mishi izan bakteriya su kuma ƙwayoyin bakteriyan sai su je su saka mishi da cikin shi sai zama yana yawan yin zawo to sai wannan cutar ta bakteriya ta ƙare a cikinsa kafin cikin ya koma nubar kashin ya ɗauki an gane wannan shi sa ku daina wahala kan kuna zuwa ai ta ba yaro wasu magunguna can in dai yaro yana shan zuma da safe da izinin Allah zai magance shi mafi yawan wannan matsalolin to in ana sa a magance matsalan kashin haƙorin yara ko wani abu bauri ake samu bauri mai ɗan firkin ɗaci kaɗan a cikinsa kamar wani ice kenan daga cikin itatuwan da muke da su a nan nam arrabi zai iya yi amma shi galibi an rabe da sinadaran abin da rike ciki sosai an gani sai dai a nemi ɓaure an gani garin icen ɓaure sai a ɗan sa a kunu ko a jika a ruwa ko a wani abu a ɗan samu a baiwa yaran su sha ina fata an gane wannan ko kuma a nemi icen ɓauren sai a haɗa da ƙawuri a ina nufin ƙirya garin kirya wannan ko babba ne azal itlaq duk masifar zawo duk wani abin da ke fama da matsalar sakewan ciki kaga mutum yana ta zawo ko yawan atini in aka hada biyun nan da izinin Allah ya dena kenan kuma zai kuma yin kashi kashin shi ko bayan gidansa normal garin baure da garin kirya in aka hada su amma garin baure misali ya zama cokali uku garin shi kirya ta zamto cokali biyu saboda in ƙeriyar ta yin yawa da yawa kuma za ta rike cikin ta hana yin bayan garin gaba ɗaya an gane wannan ko to ɓaure yana da sinadarin kashe ƙwayoyin cuta da yawa a cikinsa ko yana ƙarfafa wa jikin ɗan adam ainihin wato a garkuwar jikinsa ina fata an gane so waɗannan kawai in aka ɗan haɗa shi ko aka ɗan sanya ɗan zuma aka ɗan juya zai fi kyau an gane kama a jiƙa shi da ruwan zafi sai a sa zuma sai a juya sai a sha da izinin Allah duk wata matsalan yawan ɓacewan ciki yawan yin atimi akan kari ko wanda ulcer ke sawa ne zai magance wannan matsalar da izinin Allah na fata an gane amma za ku ta da abin nan bauri ne wanda ke haɗu da mene ɗan ɗaci-ɗaci sinadarin ɗacin shi ke tasiri wajen mai kashe ƙwayoyin cuta shi kuma baurin shi zai rike cikin ya hana shi sakewa ya hana wannan ainihin wato a abinin din fita da dai sauran abubuwa irin wannan haka nan in ma ba sai mutum ke fama da shi in zai dimanci shan wannan da izinin Allah zai samu sauki sosai wannan an ba ku sadaka na'am ƙwarai ƙwarai eh bayan wannan a zuma tana daga cikin strong antioxidants an gani madadatu lil oxida tana kashe dukkanin wani oxidant oxidant sune sinadaran ƙwayoyin cutuka da ke yawo a jikin ɗan adam wanda ke haifar masa da cutuka iri daban-daban to ita zuma antioxidant ne ita ma tana kashe duk wasu ƙwayoyin cuta tana rarrage su shi yasa mutumin da ke yawan shan zuma akan kai da safe dan sha a ruwan ti ina ma da a ce wanda ke fama da shi zai samu kirfa cinnamon yana dan hadawa da shi yana sha musamman masu hawan jini to zuma da da da, da kirfa gaskiya tana maganin hawan jini sosai da hajijiya irin na masu hawan jinin ina fata mun gane wannan tana magance wannan matsalolin gaskiya to shi yasa yadda ya zama dole ka ci abinci kuma dole ka sha magani abin da ke kashe mu a yau shine mu tsarin mu ba maganan abincin ka maganin ka kawai mutum zai zo ya ci abinci ya nemi ruwan sanyi kuma ya tofe kaga wannan ya ji akan shi masifa ka kula da kyau in dai kana fama da kaikayin matsi matsi ko kana fama da kaikayin jiki in kai wanka ko wani abu ka sha ruwan sanyi washe gari ka je ka yi wankan ka ga me zai faru ciwon sai kaga ya karu ko ya ninka biyu shi gaba ɗaya ruwan sanyi shan shi ma hasara ne ga jiki ba shi da wani amfani shan ruwan sanyi ƙarara bai da amfani a jikin adam sai cutarwa abin da ke da amfani an ci abinci a nemi normal ruwa wanda ba a sa a firci ba sai dai idan ana zafi tsananin zafi an gane mutum ya fito a rana to shi ma nan ba a son ya nemi ruwan sanyi wanda ya kusa yin kankara din nan shi sa hatta da azumi waɗanda suka fi kowa fama da rashin lafiya da matsalin ciwon olsa akwai masu shan ruwan sanyi in an sha ruwa sun fi kowa fama da ciwuka iri daban-daban amma an sha ruwan ka nemi ruwan ti ruwan zafi ka ɗan sa zuma da ɗan kanumfari da ɗan waye-waye ka sha gani da ɗan citta malam ai za ka ji ka yadda ka san ɗan doki haka ai ta ibada ma nan kana ji ba wani gajiya ba ka sala a jikin ka amma ruwan sanyi zai je ƙara danka kuma sannan ruwan sanyi yana tasirin tsayar da aikin zuciya ruwan sanyi yana daskarar da zuciya hana ta yin aiki da buga jini yadda ya kamata a jikin mutum ba ina kashe masu ruwan sanyi market ba ne amma kuma dole sai an sha saboda abin da ran me yake so ne ka san annafsu zawaqatin shawaqa ko Allah ya sa mu dace wannan kenan jama'a sannan a bayan wannan galibi zaka tada cewa zuma tana da magance matsalan rashin bayan gari mutum da ke fama da da'ul imsak shine constipation da turanci suke ce mishi ko ina iya halattuwa malam Hussein haka ne ka san mu ba abin an gane wannan yawwa masu fama da matsalar riƙewan ciki mutum baya iya bayan gari sai ya kwana biyu ko kwana uku ciki ya riƙe a yin bayan gari to ya nemi zuma din ya dinga shanta a ainihin wato a a a nono nono a zuma mata zuma kai wa ma adraka ma nono da zuma wallahi jama'a magani ne sosai wuce tunaninka ina fata an gane wannan eh ya da amfani kwarai da gaske an gane wannan to in ya sami wannan sai ya nemi cokalin zuma guda daya sai ya zuba ya sha safe da yamma safe da yamma galibi mu saba shan nono a haka ne kawai amma balarabe zai gaya maka nonon kuma a tafasa shi ya zama da zafi sai da sai a ɗebi zuma sai a zuba a ciki da zafin shi misali wani wani wani matsala haka za a ce maka yi amma galibi ka ce maka a kawo maka nono da zafi ka cika me kuma na wani na wani sa nono da zafi kuma a akwai abin da yasa aka ce da zafin mun gane wannan jama'a wannan kenan jama'a sannan zuma tana magance matsalar warin baki warin baki sai a nemi rabin karamin cokali na kanumfari a tafasa a ruwa sai a zuba zuma a ciki ana sha da izinin Allah wannan abin zai daina yawan warin baki da yawan ciwon haƙori da yawan waɗannan matsaloli ne na baki ko mat ulcer duk waɗannan da izinin Allah zai magance su matsalar idan ka da zuma da wannan ainihin wato a kanin fari din ana amfani da shi an gane wannan ko jama'a a bayan wannan akwai a oke mun gama wancan da wancan matsalar sannan har ila yau a tana magance matsalan ulsa zuma ba matsalan ulsa amma abin da za a yi shine kamar bayani da ne a jiya za a ta da menene ayaba da bawon ayaban a busar da su a yi garin su ana shan su da zuma da izinin Allah in dai maganar ulsa ce insha Allah ta'ala za a samu sauki kuma za ma a warke gaba daya amma kamar da sha faɗi jama'a ka ɗauka za ka sha yau gobe jibi ka sha su uku ka warke za ka ji sauƙi e kila kuma in ya tashi dawa ya fida saboda ka fara kashe ƙwayan cuta sai ka batta to idan ta ƙara dawowa za ta ƙara ƙarfi ne sosai ke sa ka sha magani sati biyu sati uku wata ɗaya insha Allah ta'ala za ka ka sami ainihin wato lafiya an gane wannan ko jama'a Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato samu dace. Na'am, bayan wannan ana tana maganin matsalar abin da ya shafi ainihin wato ƙarfafa haƙori, an gani? Da kuma ciwon dasashi. An gani? zuma tana magance wannan matsalar su yana da kyau kware da gaske abinda mutum zai rika yi abinda zai zai hada ainihin wato zuma da ruwan khal an san ruwan khal ko ko khal tifah ko khal al-abyad ko khal al-ahmar ko wanne ko jan ko farin ko khal tifah dan aka zuba zuma a ciki sai mutum ya rika mai ya rika kuskura bakinsa safe da yamma safe da yamma da wannan an gani in ya zuba a bakin kuma sai ya nemo brush ko brush wanne ne na yan turanci kai kuma je in kwafsa ne ma ko sai ya nemo dai asuwaki kawai magana asuwaki ake an gane wannan don sunan shi asiwak ko ka ce brush kuma dai me ka nemo asuwaki sai ka dinga guggoje bakinka da shi in ka gama ka zubar yana magance matsalan wannan ainihin wato ciwo din a bakin dan adam an gane wannan ko sannan duk mutumin da ke fama da matsala irin ta kwarkwata ko take fama da kwarkwata zuma na magance matsalar kwarkwata tana kashe koyinta amma zuban za a samu za a cakuɗa da kan mutum za a zuba zuman a mulka akan a dinga mene yauwa a yamutsa shi a hargitsa shi idan an yi wannan sai a nemi leda daddar za a yi sai a nemi leda sai a sa akan a ɗaura kan mutum ya kwana da shi aka akan da safe idan an tashi sai a nemi ruwan ɗumi sai a wanke da izinin Allah ne magance matsalar kwakwata ni ha'iyyar zai kashe kwarkwatan kuma ya kashe abin nan kwayayen kwarkwatan na fata mun gane wannan lallai zuma tana da wannan ainihin wato a amfanin an gane wannan ko yawwa bayan wannan dukkanin wani irin mummunan kumburi a jikin ɗan adam an gane zuma tana maganin shi ka sha ɗaya safe ɗaya yamma bayan ka ci abinci ka sha zuma da safe da yamma sannan zuma tana cinye tsiro na ciwo kana da ciwo sai ciwon naka gyambo ne ko gwalando sai ya tsiro a ciki kasan wannan tsiron ba zai bari ciwon ya warke ba idan ana sa zuma a wurin zai cinye wannan tsaron cikin ciwon sannan zai taimaka ma ciwon kuma wajen cikewa nan da nan wannan kusan yana ko magani tana ko maganin tabbai misali mutum ya kone ko ya samu wani mummunan rauni ko kuna zuma ne tana magani shi idan ana sawa da izinin Allah ne za ta magance waɗannan matsalolin an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya samu dace sannan bayan wannan kuma zuma tana maganin kumburin zuciya wanda galibi yanzu in ka je asibiti masu fama da matsalar olsa za ka ji an ce musu zuciya su ta kumbura sai ka ga tana yawan sa kumburin kafa kafan mutum yana yawan kumbura musamman waɗanda shekarunsu ya zance daga hamsin zuwa sama to zuma tana magance irin waɗannan matsalolin abinda za a yi za a dinga shanta ne a kullum a ruwa noman ruwa an gani sai a zuba zuman cikin cokali daya ko cokali ɗaya da rabi sai a juya an gani ko a sa cokali biyu na zuma ne sai a juya sai mari lafiyan ya sha an gani so bayan wannan ana son mutum ya ci gaba da yin wannan tsawon lokaci har zuwa na sati guda to in Allah ya yarda irin wannan kumburin zuciyan da wannan taruwar ruwan kafa da sauran abubuwa da zai magance wannan matsalar da izinin Allah ina fata an gane tunda manzon Allah ya ambaci amfani ya kamata mu dan taba ila la Allah wasu za su amfana a cikin mu ko sai ko ba shi haka gaskiya ne magani ba gaskiya ne kuma a maida ma'ana tunanin ya koma cewa yadda ya san yadda ya zama dole ka sai masara ka sai dawa ka sai shinkafa ka gida a ci to haka ne ya zama dole ka dinga sayan zuma kana aje ta gidanka saboda matsaloli irin na yau da gobe matsaloli irin na rashin lafiya saboda galibar rashin lafiya yanzu in ka je asibiti ko jin sayan magani yaya jikinka sai ya gaya maka wallahi komai ni wadatan ka sai ka ji wani iri saboda kuɗin da za ga an kashe zai wuce tunaninka ballanta na irin gidajenmu ga malaria ga typhoid ga ulcer ga waye ga waye kullum ana fama malam ai ana gane ta mai yanzu ko so da tsakani ga Allah wato akwai matsala Allah ta'ala ya sa mu dace a bayan wannan ana son musamman mutumin da ke fama da matsalar zuciya jama'a matsalar mene ciwon zuciya ana son kuma ya dinga shan a wannan me ake ce mishi kutunan mana me abin nan da ake sa ake ake matsewa kamar ka ce lemu a matse shi a kowane irin abu ne aka matse shi sunan shi juice juice ko juice to juice ba juice ba juice ba da tura ko juice ya mun fi gane wannan in ana yin juice din karas ana sha yana magaji matsalin ciwon zuciya a ɗan ɗibi zuma sai a zuba a ciki ana sha wato karas da kake gani shi ba ƙarin magani ba ne tsakani ga Allah mutane da yawa suna wasa da shi musamman ga masu matsalar ido inda za a dinga maka shi kana siya ane maka shi ko a yayyanka shi a yi gare shi shanya shi ya bushe ka dinga shan garin a kunu ko ka sha a ruwan ti ko wani abu zai taimaka maka wajen maida maka da matsalan rashin ido sai jama'a zuma tana maganin ciwon ido da maganin ganin irin dindimi kanin gari duru-duru zuma tana maganin wannan hatta akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke amfani da zuma yana sawa idansa yadda ake sa tozali haka ake sa ta a dauki masayi me sunan shi da Hausa mashayi ko sai a ɗauki mashayin sai a sanya ido yadda aka saba ana yi ne a sa haka yadda ka san ana sawa ka sa haka shi kenan eh yardar za a sa mana har da safin ma za ka isa kamar na awa biyu ka zauna a gida ko na aƙalla awa ɗaya amma in ka kwanta ka sa ka kwanta da safe duk za ta ciro waɗannan cututtukan da ke cikin idan mutum eh ta yau dama magani magani kaman baka sama ciwo iodine ne sabon ciwo tas kuma ka ce a ba zafi ba zafi to ka san wannan kayan da kanka gaskiya dai abin da aka ce kawai zuma ba a ci kawai itilakin fara ko ja ba akalla dai a zama tun da ido ne ya zama an tace ta sosai an gani da izinin Allah za ta yi in dai wannan matsala ce na'am imana zallan ita an gane wannan wannan kenan jama'a so yana da kyau kwarai da gaske zamto muna dan amfani da waɗannan an gane wannan ko Allah ya madaukakin sarki ya samu dashi sannan tana maganin ciwon kunne zuma abinda za a yi za a same ta kamar ɗan ƙaramin cokali da ruwa sai a ɗan zuba gishiri ɗan kaɗan sai a juya sai a ɗan ɗibi ruwa ɗan ɗiga mutum a kunni kafin bacci sai a nemi ‘yar auduga sai a toshe kunni tana maganin ciwon kunni wannan kuma shi ne hanyar da za a bi wajen ainihin wato a maganin wannan na fata an gane wannan yawwa wannan kenan jama'a sannan tana magance matsala ta ainihin wato cinyewar gashi a kai an gane da sanko ana ɗiba zuma a shafa a wurin a aske wajen bayan aske sai a shafa zuma a yi taglikinta ma'ana a yi mai yawa a daddirza shi a wurin bayan an daddirza har sai wannan zuman ya zamto ta narke a wajen gaba ɗayanta an gani yawa to bayan wannan sannan sai a ɗan sami ita me ake ce mata abin zuman kakin zuman shi ma agogoga a wurin to za ka bar wannan na tsawon kamar awa ɗaya a kanka bayan ka gama wannan sai ka je ka wanke ko mata ne wanda gashi suke yawan ciccinye wannan shi ne asa'ala ba ciccinyewan gashi cibir-cibirin daga gaban gashi na ta ci ko gefe-gefe ko na makamacin wannan zuma tana magance wannan matsalar bayan ɗan awa ɗaya haka sai a samu ruwan ɗumi sai a wanke da shi an gane wannan ko bayan wannan kuma jama'a zuma tana magance dukkanin matsalolin ciwon hanta ranka ta kaf duk wani nau'in ciwon hanta type A ne type B ne type C ne kowane iri ne liver cirrhosis ne duk waɗannan na ok sorry C and B da ke son ce ko musamman ma biyu ɗin shi ne wanda ake zuwa a gwada a ce ai kana da hanta sai mutum diya zai tashi hankalinsa ba wani abu ko liver cirrhosis ne ma rubewa hantan ta gama rubewa gaba ɗayanta ba tana warkewa da izinin Allah za ta yi toho ta dawo daidai kuma ta cigaba da aikinta kamar yadda aka saba an gane wannan na'am ina ruwanka kaji ko waya ba shi asal to kawo kawo asabi ko kuwa eh zuma abinda za a yi mata wannan za a nemi zuma din sannan za a nemi garin cinnamon irfa kenan kamar akalla cokali biyu sannan za a sami faran babunaci faran babunaci a lita ɗaya na zuma shi ma sai a jama cikin cokali guda biyu sannan kuma sai a sami a wannan abin habhan garin habhan suna ce mishi da turanci subhanallah oho abin ya tafi almuhim ka samu waɗannan sai a sanya a cikin zuma idan ka sa zuma sai a nemi kamar rabin marfi na man na'ana sai a sa idan za a iya sa zi'kir shi ma yana yi za a sa zi'kir za a sa kuzbara a ciki ina fata an gane bayan wannan ko sai a nemi yar kasus yar kasus saboda ita hanta idan ta kamu da ciwo tun ita ke producing jini a jikin mutum duk wani jini a jikin hanta ke kera shi ita za ta gama kera jinin ta taso daga abincin da ka ci ta mai da shi jini ta angaza wa zuciya zuciya kuma ta ci gaba da bugawa to kaga yayin da aka ce mai yin jini a jikinka ta samu matsala kaga ai jiki ya riga ya samu rauni to kuma idan ku kula da zaka nemi hantar dabba ka yanka ta haka me za gani ban ji ba eh jini ne amma ko me a cikin hantan akwai su huji huji huji huji da wasu sako sako da wasu yan jijiyoyi to waɗannan su ne ke samun matsala sai an yi ta hanta ta samu ciwo ciwon idan ya je shiga sai ya nemi ya kukkulla waɗannan hanyoyin ya rurrufe su kun ji da sannan na biyu sai haifi mata da bushewa to duk abin da aka ce maka yanzu ya bushe sai aka ɗan buge shi kaɗan mai zai yi zai fashe ko ya ɓangare to shi sai ga mutum idan hanta tashi ta irin wannan bushewan ta ƙeƙashe to sai ya fara aman jini ko in yi kage ga jini saboda hanta ta fara ɗan riɓewa daga ciki to dole duk maganin da za a samu sai an nemi mulayyanat abinda zai sa ta ta yi taushi na farko kenan sannan sai an nemi mufattahat taftihun magungunan da ke da ainihin wato tasiri wajen mene buɗe hanyoyin hanyoyin cikinta lungu da sabon za ta rika numfashi tana gudanar da ayyukanta daidai ina fata an gane wannan sai kuma an nemi waɗanda za su dinga kashe ƙwayoyin cutar da kuma da ke cikinta ke daga kowane magani da za ka haɗa abin da za ke haɗa magani kenan gaba ɗaya ce a haɗa da kaza da kaza da kaza da kaza kowanne abu daga cikin abin da aka haɗa din akwai tasirin da yake ma wannan gabar shi ne nan muke ce ma ilmu tarkib abin da ya shafi atibbu al-islami an gane wannan ake ce ma ilmu tarkib shine ilimin hada maganin ya zaka hada wannan zaka hada shi 1 bisa 3 wancin zaka hada 2 bisa 4 wancin zaka hada 1 bisa 8 wancin zaka hada kaza ita yadda in an samu matsala ma a cikin su kansu magungunan jama'a zai haifar da kuma matsala kuma wani magani zai ƙara wani ciwon in wanda zai hada maganin bai san abin da ya kamata ya hada ba ina fata an gane Allah ta'ala ya samu dace wa alaikum salam an ka su samu matsala ya mutu da furin haka su sai ka ya ya ya
kwarai da gaske ku ji abin da malam ya faɗa yi ko ka ko za ka sa ka wuta ba ka ba sai ka kanan cikin lankewa ina zuwa to ka gani to in dai hanta ta kamu sai ta taɓa saifa sai ta taɓa huhu sai kai haƙoda ma galibi shi yasa in kana da ulcer ka yi wari ka magance ta gaskiya ne ha'iyyar ka warke in ba haka ba ulsa na taɓa hanta saboda suna da hanya guda na fata an gane wannan saboda wannan makogwar da ka gani da hanyar har zuwa ciki a daidai kan hanyar aka jame ne hanta don da na take jawo abinci daga ina abincin daga cin an tace za ta yi ta ɗebo da wan- ta- ta- tana da link da wannan hanya saifa na da link da mene wannan hanyar koda na da link da ina wannan hanyar zuciya na da i- ai- link da ina wannan hanyar dalilin da yasa kenan galibi yanzu masu matsalar ulcer in ta chronic in ka je asibiti zaka yi ta taɓa mai zuciya a ta zuciyar ta kumbura sai ka tadda suna yawan fama da yawan ɗaukewar numfashi kamar mai asma amma kuma ya ja wannan wani sace ta taɓa huhu an gane wannan kai to shi yasa jama'a gaskiya dole mu tashi mu nemi magani yadda ya kamata Allah ta'ala ya samu dace sannan zuma tana magance matsalar ainihin wato a matsalan wahala wajen haihuwa an gane wannan ko eh yayin da mace za ta haihu ana so aƙalla kullum ta ƙashin ƙaramin kofi na zuma an gani ta sha ƙaramin kofi na zuma ma'ana ba zuman zalla ba kama a zaɓi zuwa ci kofi abin cokali biyu na zuma a ruwan ɗimi tana yawan sha kullum kullum ta sha to in Allah ya yarda in ta shayuwa za ka ta haihu da sauƙi musamman yanzu musamman matan da ya zama shekarunsu sun tsala haihuwa a wurinsu ya zama tashi hankali yanzu zai yi wahala ka gama da ta shekara arba'in a duniya yanzu ko daga daga dai arba'in da biyar zuwa hamsin in dai ya ta samu ciki to sai dai a yi biyu babu galibi wannan abin yana ta faruwa jama'a kuma ya zama ruwan dare gabobin sun riga sun gaji kuma galibi mu mazaje mun zama mugaye ba ma kulawa da matayenmu ba ma ba su abin da ya kamata ɗan abin da za a bada na abinci wanda ya kamata a a samu al'umma su- matan su samu kyakkyawan kulawa da sauransu ba ma yi wani ma yajuwa ta asibiti ne kawai duk abin da za a ce shi ba za shi ba a ce tana can tana lebo to shi kenan Allah ya soke ta lafiya ko addu'a ma zai mata ba wallahi kuma shi ya cikin cikin nasa ne na fata an gano jama'a Allah ta'ala ya samu dace so da ka jama'a yana da matukar muhimmanci tsakani ga Allah mu ji tsoron Allah mu kula da sha'anin mata yau tun da dai yana haifar da irin wannan matsalar da irin wannan damuwar to gaskiya irin wannan shekarun a tsaye da haihuwan yafi ko zaka ta tana da kusan 'ya'ya goma amma still kuma tana son ta ƙara haihuwa ko za ga yawanci a haihuwan ƙarshen kuma ake samun damuwa ake samun matsala ina fata an gane wannan ba cewa muke a jina haihuwan ba amma dai gaskiya akwai haɗari ƙwarai da gaske to in irin wani ta faru to sai a nemi magunguna masu ƙarfi wanda mace za ta ci gaba da amfani da su har Allah subhanahu wata'ala ya sauke ta lafiya irin su hulba irin su habba da irin haɗe-haɗe da ake yi ne na abin da ya shafi wannan matsalar Allah ta'ala ya samu dace Mm. wannan kenan jama'a ina ganin sai mu tsaya iyaka wannan ko Eh, abinda zan tsaya akan shi tana maganin matsalan kansa zuma an gani zuma tana maganin matsalan kansa yana da kyau kwarai da gaske mutum ya dinga kullum ya rika shan zuma akalla 100 milligram 100 milligram na zuma a kullum ko kuma a ce akalla wannan zai dinga sha kullum kullum kullum har tsawon na sati guda yana shanta yana shanta yana shanta a hankali a hankali an gane wannan ai yawwa sannan ana shafawa hatta a jikin inda ke ciwon akwai akwai kansar da ba ta fitowa kan fata amma za a dinga jin ciwon aina a ciki to za a dinga ɗiban zuman ana shafawa da habbatar sauda a zuba habbatar sauda a cikin zuma a hada a dinga shafa a wanda ke da wannan matsalar kansa ne an gani sannan idan an gama kuma sai a ɗan nemi ɗan ruwan ɗumi bayan ya ɗauke kamar awa ɗaya sai a nemi ruwan ɗumi kuma sai a wanke to yana taimakawa wajen magance matsalar kansa musamman a jikin ɗan adam gaskiya wannan tsarin Allah ta'ala ya samu dace bari mu tsaya nan kada kuma ya zama an zama filin bada magani ko? Mm. na'am ba matsala? kana ganin su zai iya da sun matsa a ci gaba sun gaji da jin wannan fa'idojin السابع عشر نقوم شابقي العلاج بماء زمزم يما غني دروان زمزم ruwan zanzan mun sani ruwa ne mai albarka wanda Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi ga mahaifiyar wani annabi Isma'il alaihi salam yayin da ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam ya kai matarsa Hajara ke aje ta a wannan wuri ba uwa ba uba ba komai ba abinci ba komai shi ubangijinka ya umarce ka daga kawo mu nan ka aje mu ya wuta haka da kai bayan ya rabu da ita ya fita can saman dutse shi sai ya sa sai addu'a shi rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika al-muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يدنق الدعاء ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أن قالوا أن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب النبي إبراهيم يجي أجلس أو نموري كما ألا يأنشأ الدعاء السابق to wannan ruwan zamzam din da ruwa ne mai albarka wanda yana sinadarai masu amfanarwa ga jikin ɗan adam da warkar da kowace irin cuta kowace irin cuta a jikin ɗan adam an gane ba za mu yi dogon magana akan ruwan zamzam ba tun da mun riga mun san shi mun san amfani shi الأول نفرق قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم وظن الله صلى الله عليه وسلم ya faɗi game da abin da ya shafi ruwan zamzam ya ce innaha mubarakatun lallai ruwa ne mai ɗimbin albarka innaha ta'amu tu'min ruwan zamzam abincin ci ne wa shifa'u suqumin sannan waraka ne ga cututtuka in ji manzon Allah da za ka zauna tsawon sati guda baka cin komai za ka yake ruwan zamzam kuma ka rayu zallar ruwan zamzam ka rikashe shi ko baka ci abinci ba kowane iri za ka rayu jama'a an gane wannan jama'a za ka rayu da izinin Allah ba za ka mutu ba kuma idan ka wasu cututtuka ma da kake fama da shi al'allama muhammad nasiruddin albani rahimahullah ya ba da wannan labarin yake cewa wani ciwo ya taɓa samun shi a garin lokaci na garin madina aka wayi gari duk wani magani da ake tunanin za a bashi ciwo ya warkewa me yayi kawai sai ya tare a masallacin manzon Allah kullum kawai bashi da abinci shi tsawon sati guda ko sama da haka na manta babu abin da yake ci babu abin da yake sha ruwan zamzam kaɗai yake sha har aka wayi gari Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya ruwan zamzam sai kanta suratul fatiha a ciki kaman kafa bakwai sai ya sha kullum haka yake yi ya daina cin komai haka Allah ta'ala ya bashi lafiya amma ka san mu yan Najeriya duk duniya an tabbatar cewa mu kowa gagga eh mutum so yake wani kace mishi kaza yana maganin kaza kawai yana sha ya ji dip wani wani kace mishi ya ya kake ji yanzu kai to ta ɗan ragu dai to kai da ka zo da ciwo ya ɗan ragu ba ana sa ne ta raguwa ba ne a hankali ko kuwa har a warki to so yake kawai in ka ba shi kawai ka je ɗif ciwo ya ɗauke wannan kuma ba mai yin wannan sai Allah shi ne mai kunfa ya kunu haka ne yawwa so da ka jama'a kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana cewa ruwan zamzam ruwa ne mai albarka ruwa ne mai ɗauke da alkhairai masu yawa sannan abincin ci ne shi ne ƙwa'amu ƙu'min abincin ci ne yana matsayin abinci sannan wa shifa'u suƙumin a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wa sallama athani wannan hadi- riwayar muslim kenan a lambin hadisi na 2473 abin da ke tsakanin baka din nan riwaya ce ta al-bazzar a cikin musnad dinsa da imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra da imam al-tabarani a cikin mu'jam al-awsat isnadinsa kuma ingantacce ne sai na biyu wa hadithu jabirin yarfa'uhu hadithin jabir dan abdullahi yarfa'uhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ma'anan yarfa'uhu an gani wama udhifa lin-nabil marfu'u wama li tabi'in wal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnadu min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin ko kace mun koma kuma waka eh wannan wake sunan shi inda ilimi ne ko ma'u zamzama lima shuriba lah ruwan zamzam shi na abin da ka sha domin sani mun gani duk abin da ka sha ruwan zamzam dan ya maka magani a jikinka zai maka da izinin Allah in ka sha din ka ƙara basira da kwanya Allah zai baka in ka sha dan Allah ya baka ƴaƴa mahaddatan alqur'ani malamai kana yawan sha Allah zai baka in ka sha saboda wata cuta da ta dame ka a jikinka kila saboda kana da masu kana haihuwar masu sikla ka sha ruwan zuwa ka ce ya Allah ina roƙonka ka canza min ƙwayar halittar ƴaƴana zuwa wanda ba sa samun matsala irin ta sikila Allah zai baka wace yi Allah ne jama'a mun gane wannan so babu abin da Allah bai iya ba lima shuri bala duk abin da ka sha domin sa shi yasa wannan yana daga cikin hanyar da ake bijin samun ƴaƴa na gari ka rika yawan shan ruwan zanzan kana cewa ya Allah ka bani ƴaƴa na gari ka sha nufin Allah ya baka ƴaƴa na gari ne ya baka ƴaƴa masu hazaka malamai mutanen kirki wanda al'umma za su amfana da su an gane wannan to in kai wannan da izinin Allah komai zai koma daidai in Allah ya yarda Allah ta'ala ya samu dace mahaifin al-imam ibn al-jazari rahimahullahu ta'ala an ci an ba da labarin cewa lokacin da ya tafi aikin hajji ya je samu ruwan zamzam ya dinga sha da ya daga ruwan zanzan zai addu'a sai ce ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da wani ɗa babban malami wanda duk duniya za a ji labarinsa sai ya sha ruwan zanzan da wannan niyyar Allah ya bashi Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Yusufa al-Jazari shi Muhammad babansa Muhammad kakansa Muhammad baban kakansa Muhammad kakan kakansa Yusuf aljazari ina fata an gani aljazarin su ne zuwa ga ainihin wato ƙauyensu yadda cewa su malamai sun ce ba na ka haife shi ba ina fata an gane wannan so za ka wannan jama'a kun ji so yana da kyau kwaye da gaske ka yi wannan addu'a ki na kaga tarbiyyar 'ya'ya na fara hatta daga nan mun gane wannan yawwa don haka musamman musamman ka dinga shan zuma da ruwan zamzam duk wata cuta da ke cikin kar izinin Allah za ta warke abin da na manta ban ambata mana ba game da abin da ya shafi zuma dazu malaya wurin da ya kawo ni koke amma tun da bashi magani ba bai wuya ce ga yadda kai ba dina na san an ce lafiya ke wuya kaman garin sanamaki ana samun wannan matsalan galibi za ga mutum ya rike baya bayan gari ana yawan samun wannan matsalan imsak din nan ko mun yi magana ta dazirai amma amma daga cikin abin da ke taimakawa akwai shan sanamaki filasko in ba ku gane ba mun san filasko ai ko filasko a hada da zuma a tafasa shi da zuma a dinga sha zai taimaka wajen bayan gari saboda akwai wani sinadarin ruwa ne wanda kwakwalwa ba ta iya ba da shi zuwa ga gabar da ke sa a bayan garin saboda ayyukan wasu bacteria da ke wurin an gani to shi wannan zai maida wannan ruwan da aka rasa a wannan wurin zai samar da shi sannan kuma zai saki ainihin wato bayan garin kaga mutum yayi bayan gari insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wannan riwaya ta biyu Imam Ibn Majah ya fitar da ita a cikin sunan dinsa a lamban hadisi na 362 haka nan da wasu daga cikin malamai sun fitar da wannan hadisi Allah ta'ala ya samu dace الثالثة نأكو وروي عنه صلى الله عليه وسلم هكذا الرويت دقريشي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل ماء زمزم في الأداوي وظن لك تنشي ينادي بروان زمزم أتكم ميري أتكين سلكاه والقربي دتكين أنهم واتو كمان وسكالا بيقوم زبي أنغاني وكان يصب على المرضى ويسقي ويسقيهم ya kasance yana kwara ma masu fama da rashin lafiya a kansu kaman wanka ke a yi mutum wanka da shi yana magani ruwan zamzam amma mutum wanka da shi manzon Allah yana zuba yana kwara ruwan akan mari lafiya wa yasqihim kuma yana sha da marasa lafiya ruwan zamzam kidan kun ga yana magunguna kenan ko eh wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi haka nan imamu al-baihaqi haka nan imamu al-albani a cikin silsilatul ahadith as-sahiha jama'a mun gane wannan malam ya shiga da cewa qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala malam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yace wa qad jarrabtu ana lalle ni na gwada wannan wa ghairi da ma wani na min al-istishfa'i bima'i zamzama na yin magani da ruwan zamzam umuran ajiba sai muka ga wani al'amari na ban mamaki wastashfaitu bihi min iddati amradin kuma nayi ta yin amfani da ruwan zamzam wajen neman lafiya akan rashin lafiya iri daban-daban wanda ni nayi da kaina kuma Allah ya warkar da ni fa bara'tu bi idnillah sai na warke da izinin Allah an gane wannan ko ko fa bari'tu ko fa bara'tu an gane wannan ai wannan magana tana cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad Allah ta'ala ya samu dace علاج أمراض القلوب الثامن عشر ما جنين شيوان زكاتا كاي شيوان زكاتا كلا نوانيني kala nawa ne ne ne ciwon zuciya kala biyu uku da wanne da wanne eh ban ji ba na rura na ji ɗaya kun yarda kun yarda kun yi shiru ko ba ku ji abin da ya faɗa ba ba ku ji ba ya maimaita maimaita ya ce cutar larura da ke iya samun zuciya na farko ce sai na biyu mai cuta ta ma'ana ko? eh to a cikin guda biyun nan wanne ne ya fi saurin kashe zuciya ai ban ma yadda ba tukuna ai ciwon zuciya kala da wani shi ya faɗi na shi sai wa yawa kai kace guda uku ba mun bayani rashin lafiya wani iri kagi ko? yauwa kawo cikon na uku na to daya na gane to ai dai baka dai fita a kashi na biyun ba to magana ta gaskiya shine ita zuciya ce rashin lafiyar ta kala biyu ce kala biyu ne akwai almaradu alhissi shine wata illa da wata matsala da za ta auku ma'imini ita zuciyar wani ciwo ya kama ta ciwo na jiki wanda har za a iya gwadawa a gani a ce kaza da kaza ne a ce ba ta buga jini sosai ba ta yin waya mutu ya tashi wannan daban akwai kuma almaradul ma'anawi akwai ciwo na ma'ana wanda shi ba a gani da ido tabarau baya iya hangowa Allah da manzonsa ne kaɗai suka san wannan cutar to bayanin da zamu yi anan ba zamu yi wancan bayanin bane na alhissi na ciwon zuciya da kan samu mutum ta hanyar illa daga cikin illoli ko ya ci wani abu mummuna ko wani abu makamancin wannan zai magana akan mene almaradul ma'anawi ne na me da zuciya to cikin guda biyun nan wanne ne fi saurin kisa cuta ta ma'ana shine cutan son zuciya cutan ƙyashi cutan mugunta cutan ƙarya cutan son sabawa Allah cutan shubuha cutan sha'awa duk wani abu da ka sani yana ƙarƙashin wancan bangaren to shi ma a wancan bangaren din nan mata ka kashi uku to shine abin da malam ya kawo mana daga cikin maganganun malam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa mai suna ighathatul lahfan min masayid ash-shaytan taimakon barwanka okay taimakon mai rauni daga me su din shedan me su farautar shedan tun Allah ya kai mu gobe za mu zo mu ji wani irin rashin lafiya ne wannan za mu zo mu ji mufsidatul qulub da malam salih al-munajjid ya ya rubuta littafai akai wasu kanan kanan littafai ya rubuta akan mene mufsidatul qulub ko amradul qulub ciwukan zuciya an gani dai za mu zo yi bayani akan su gobe insha Allah ta'ala la'alla fa gobe karatun namu zai yi gudu mu sauka gobe in Allah ya yarda ina fatan haka da izinin Allah da kowa ya shiryo ya zo da ko karatun da sun cici a bada abin nan ba eh ai maka workshop na tsawon kwanaki nawa sati biyu a jere to kaji Allah ta'ala ya samu dace abinda makaranta daidai Allah ya sami tare a cikin lada na'am gaskiya ba shi da asali a sani na mai da asali a sani na abin da makaranta dai Allah sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh